والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فبئس من ذنبي ويقتل أمري وأحمل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة قبل الأربعاء أكيد لو كنت لكم محرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari shida arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam da zaman kan zuwa madina wanda ya yi ne talatin daidai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da shida don ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka na abubuwan dubuwan masda shi na tabbas a yayin shekara inda muka tsaya darasi na ɗari biyu da tara za mu dace da yanzu na ɗari biyu da goma da yi muna cikin kitabun salam a kitabun salam na hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha hudu shafi na ɗari hudu da hamsin da uku a wajen nuka za mu dace ba su mutum ba su yi ne magana a kan kwalmi jami an gane ku yawwa jami ya ke sawa a cikin wani ba a cutar da wani. Isi, idan aka kawo da tsari ya zama wani abu kuma da wani kuma kai. Mali ya na da fi rimani da rabi Allah wa anu, an ka kuma da ranar tambayin Allah ya kara man da ita. In ba mun dawo da shi da yauci a kan sai yi yi kai bayani. Yau kuma bayani a kan wato guba da ake sawa. anna yahudiya lalle wata ba yahudiya wata ba yahudiya a dadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ta zo ga Allah kira da annabi Allah tabbata ga yin bishayatin masmuma da naman akuya da jiddan naman akuya irin babu duniyan nan da ke ta zo ne ji amma an yi gudun nan an sa mai wato guba ta kada ne ha annabi alaihi salatu wassalam yana son nama kan yana son nama musamman naman kan karamar dabba saboda haka ji annabi ya ce zaga ne kin kinya ne mutsara yi eh kin da yi tura to ya ga a duk abin da suke gudun kuma ya ce kowa da duniya saboda haka ba ji a jiha da annabi alaihi salatu wassalam ya zo da ya ci wannan akuyar fasiya ya fasila wannan an yanke ba a ruwaya amma wata muka yi a sabon mugura za mu ya ruda a cewa annaba ya zaro za mu yi yoki sai wata gaba a jiya a kai da ya rasu nan da kanta ta an za mu guba da kanta ta gaya mana cewa kada ki ji an za mu guba ranar ya riga ya kuntara sai wannan gabar da jikin dabbar da ya magana akwai wani da ake kira bidin zirin mara a zirin ma'aru shi harfin ba zaban zaban hannun da ne shi ya haɗi saboda haka kankace ne wannan shi ya haɗi nata sai aka ce ya je makila sai aka ce ya wato yadda ake a zo da ita aka zo da matan nan sunan da zainab bin sulhari matan wani sallan bin mishkam an yi labari a kan wasu ce za mu sun da wasu ce wajen sai annabi ya tambaye ta me yasa kike wannan abu ke tabbas wata kalma ta ce a babu in kunta kadiban ali annas am yadda ce na so ne haka ne in kan ya kake yi ba Allah ne ya aiko ka ba dan da wutar da mutane daga jerin wa in kunta sadiqan alimtu anna allaha sayuslihuka in ko gaskiya kake na san cewa Allah zai gaya ba shi ita shi da yin ya da ne da dalili amma ya ya ne ba ta kan kan shi abu da ke ba amma ana cewa bidin bin ma'ruf bin baradin ma'ruf ya gudu ya da ne da su ɗan uwansa suna da haƙƙi su nema ke ɗan uwansa suna da nema a su suna da haƙƙi da za su nema ke sai aka kawo ta aka yi mata kisa a kashe ta ba don ta yi wa annabi ba don ta kashe wani shi ji wa iya yaji ta ji yana daga cikin wato ayyukan mubarak ya kawo su ne a cikin babul afi wa safi babu da yake magana akan abuwa da kaulari a ƙarƙashin babu an kawo abin to sai an tafi ya ne amma tun da ta shi zafin wani zai je ya nema haƙƙi a kai tun da har ya mutu to shi ne ana tsammanin da yake cewa sabai suna gurin baki da zai tafi a lafiyar tsoro ha ya rasu da labara ta kuke da ba wanda ta yi wannan ɗalibi ke raye da ba ma ji to a yi wa jira wa da rasulun da sallallahu alaihi wasallam ana tsammanin da ke raye da Allah ban guje ba suna hanko bakin jamus a cikin hanka ta annaba in dai buɗe baki kana hanko gurin ya mutu to shi ta ake magana a kan cewa da nan ya zo wani duniya zai da wannan jabin na mota domin ya ya zaɓu cikin kyalla da shahada. Eh, yawwa, zo da haka cikin ladan shahada sai da wani abu ya mutu. Gida ga wani idan mutum ya zo da zuwa mafi yawancin mutane wani ciwo da mutum ya taɓa ji ko wani asibiti da ya taɓa sai ga ya mota. Sai ka ga ya mota yanzu. A ce tsohon ciwo ne shi yana shekara kaza ya taɓa kaza. to ana so a cika ma ladan wannan jiki kuma a jiki ne wanda ku gani da mutum da yawan kuri a jiki ne inda ke na yana yana da girma ka ga shi an taba yin zasu islam ya yaji ina kuma wa yadda bangaren kristiyan ya bai yi amma saboda girman aiki sai an dage shi a nemi hakkin biyu to dalilin biyu aka dage an gani da amma an yi zabani a nan ta koma kuma ba da wata yi wasu sai da mutum da wasu ke mai to asali bai wuce ko da wuce da abin da kaga yayi ba yana da abin da aka wannan ne ka'ida yana da abin da aka yahudiya ce eh bai wuce ke yi za a yi ta ana yahudiya a cikin ne wata bai wuce saboda ta san annabi yana karɓar kyauta shi za a ga duk wanda ya kashi tarihi ya kalli tarihi bari na ba da umawiya sai ga sarakuna sai mutum a wata zai dinga masu hukuku sai ga babban zai yi masu hukuku sai canza sau nawa sai a mutum canza shi ake sa hukuku domin idan ka ɗauko wanda ba a mutum sai wani zai kake ka sannan kuma da yau da shi tambayoyi masu yi masu tasowa kamar da ake wani gidaje a zo tambaye ka ana su tambaye ka za mu ga ajiyar talabari bai kan mutu da yake kaza ai wannan a su bal abba da kuma wuya ba a domin idan ka faɗa ka ga abin da abin da ka mutu da shi za a yi ba ina shi za a yi guba a zabo a gawo ba tun da kafin tattara wanda ya aiki ya wuce da wani ke da mawuyi da biyan kuma da wani zai mace ma ina sanin to wannan shi ne shi za Allah ya gaya wani a cikin suratul maida ya tafi dan da aljanna na ka ala wajen illa kina amanu yahuda wa ladina ashraku Allah ya ce za ka samu wanda suka ko tsananin gaba ga mutane ga uku ga ga wanda suke imani su ne yahudawa Allah ne ya ce ba yake yahudawa kuma tsananin gaba da kai mutum amma yanzu mun ce ni da zama mun ba su shi za ba za a gani shi ba shi za a cika ganin matsaloli duk larabawa da kake ke gani mafi yawanci shugabannin larabawa na kasashen nan sun raina musu hankali saboda su mulkin ne a gaban su da san horewa ba qur'ani ba amma da qur'ani suke kallo su ya riga ya tura mai wuce za a zo a gama wallahi jayi kawai za mu tabbata ƙarya ne ga shi na ana ce mu da gani duk yaran da za a yi zai yi kuɗi jari za a yi a nan kawai a ƙara dawowa wani lokaci wannan dai abin da suka faɗa ba za su gani ba sai mutum ya tafa in ka ga sun zartar da shi to matsala ne ba ta mutum ba wannan da ba an ka yahudi wannan nasara hatta to wannan ayar bazuka ce waye a projectin da ke babu tana nan ayar da take amma kuma mutane sun saba fahimta Allah ya cewa ya lanta ba nan ba lanta ba an ka yau ba zai taɓa yiwa ba mai yau ya yi da kai wallahi zai yi ba nan zulmi yankin Allah ya tura mu da shi amma saboda ila kuma tiyirin namu kuma kun da ko wannan bi ya za mu koya daga jan hadisi ma yi kan zai na hadisi jawabin kabuli na hadiya ya halatta ka kalli kyauta ita kyauta idan mutum ya ba dalili biyu kaula ne zai ba ba ita ce kyauta amma wanda daga zai iya ba koli za ka ce ba kaga a nan zuwa an ba kyauta ka kama da hazu da hazu wato burka yin soyayya sai a su burka yin kyauta kai za a su shi sa wani lokaci na gawa faɗa cewa ba zai yi kai ka ce wai kai ahalin sunna ne kana nema wai ba ka kyauta ba ba suna nan da ke zo ka je mun nemo sunna da kake yi ko haka wani ke gudewa da wani sai kan zuwa wani ya ya baya ba da komai sai wani ya da sunna ne kai ya kake sunna ba ka sunna da ke ba ka sunna da ke an koya wa yarinya tarbiyya ne a gida cewa da zai da ni ga hannu amma ban gaba da jarabu shi ne ake ba da tsaro cewa idan ka ba da ne ta biya ba za ka karɓa hannun da hannu ba amma kai wani irin musulmi ai ajewa ne a kan gaban mata an tafi aka ba ma bude juma a nan gurin za ka sa yan mulkunci ga wata ka da ki zai karanta haka ke kyauta amma kai san cewa kana bungo kana a'a kana so kai ba ka kai yi ba da ba Allah ajewa za ka yi a gurin kai kai sai ka yi ko da tana son to da abin yana kara danƙon zumunta yana kara amma kai sai zuwa kai ka ce wanda yana nuna hukumin cewa za ka yawo ana da kai haka yi zuciya shi dai da wani tsada suka samu wannan karatu sai mutum wani ke wani ya hajji sunna ne ko baya ba da komai a ina wannan rowa ce kuma a wajen rowa ne ya hajji sunna eh idan zai yi rowa ya hajji sunna ne kana wato busar da yabon da rage ai kana so yabon da da girman kata ko ana son ka so bari kata wannan shi ne ka'ida yawwa Mutum da haka kabuli da hadiya karɓar kyauta, sadaka an mutum ya baka tausayi ne ne, amma kyauta yi ba ba wani za a kawo biyu a kuɗi kafi da hali a bari da ɗauka wani abu ba an sha ba da misali cewa kada da Allah ya kara mata lafiya wata da tsinuwa ta taɓa kai masa zai a wani yara ta kai masa ta kai masa kristiya launi guda biyu ya yi murna da wannan abu ya ji daɗi sun ce launi ba bai za ka shiga gida tana da abun abun yara amma ya ji daɗin wannan abu dalilin wannan da aka je ne kai gaba yana jin ya ji daɗin abu da zai wata to ta ji ma ma wa ce da soyayya to da haka wannan yana da muhimmanci kwarai to karɓan an ba da kuma ka karɓa duk ko ma farkon abu ka ci domin karɓan ka za ta ƙara wa mutum wato nishadi wanda ya ba ka sannan kuma idan ka san ne kake ya ba ka aiki domin dole sai ba addu'a alal akal ka ce da za ka lamu kaiwa sannan idan wato ka tuno musamman ka tashi lokacin amsa addu'a da daddare ko a tunda da ka tuno wani ya ba ka kyauta to a nan ne ce sai ka yi ma addu'a ba za ka yi ne wanda ya ma kyauta addu'a ba har sai ka je su kaje ni masana alaikum ma'rufan fa kafiru duk wanda ya muku alheri ku kujari فإن لم تجدوا ما تقاتلونه فادعوا له ثم أسامة أمية وأمي كيف الأدعاء تبارى الأدعاء إلى مولود إذا لم يكن أقول تسرع للدرجة إذا كنت يرى دوجة بقادة kawai wata shekara zai ɗauka ta musamman ya ne ba wani ne ba kuɗi domin ya san dole ba addu'a to wannan abun da kake ne ba kai ba sai ka dage da addu'a ba wannan da zai ma da hankali mutajaba ya Allah ka biya wa da mutane wannan abin yana da wani mafi matuƙa ya muka yi zai gaban wani ya ba doka ya ba ka ƙa'ida ya ce za a karanta ka za ka kawo ka ba kun kauce hanya kuma ba za a karɓa ba don ka haka Allah ya ce amma ka yi wani ya karɓa ya kauce ba doka to ka na ji da ni ta ji da gani ya Allah da suna yanka kyawa wani ya yi musu doka ka biya ma kuɗaɗensa kai kai kuma wani ne sai mala'ikan da yake kusa da kai ya amsa a ta shiga wani ka bi ne saboda haka yana da wani mutunci gaskiya wannan hanyoyi da za ka gani kana so wasu bukatun ka cimma kuma kuma kanka raina a iya abin da take da bidiyo da kanka raina hanyoyin amsa addu'a ce na biyu kofin yahudi wa tuni dauyati kasuwa muni yahudawa da mummunan dabi'a an riga an gaya na uku mu'jizatu dinahi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza annabi alaihi salatu wasallam fi anna allaha an taka lahu ilahu ta shati cewa ga Allah ya sa karfada ta cikin abuya ta yi wa magana sannan na hudu ibnu lahi ta'ala da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wujudil ala ilayhi yadda Allah ya wajen sarki ya ba wa annabin da kariya cewa wani abu da zai zuwa kai ya karbi bai ta ba Allah ya ba shi wallahu ya ci muka dinan babu sai babu rukuyan da bari babu sai yake magana akan an zo yin rukuya ga wannan naniya a rukuya mun fada ta wuya ne rukuya ta ci gaba amma a rukuya shi ne gidi أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا na na ga ta ce da na wani da su suna da ne gurin mara lafiya au ce ne ko aka kawo mai kana ne ce a dalilin ba rabban na ishi an da shari ishi wa an da shari a wannan ruwaya da shi ba ni lafi ba ku ka shi ba ni lafi ba ki sanwa akwai wanda daga kuma alama rubuta a dalilin ba wacce an da shari da shi ba ni lafi ba ku ka shi ba ni lafi ba ki sanwa duk wanda ke yi ne an kaddamar an gabatar an jirgin jarkai cewa alhibir ba shi ne allahu ba ya allah alhibir ba ka tafiyar da ciwon da yake yan wani rabban na kai wajibin mutane ya allah in ce wa an da gadi ka ba ni lafiya kai ne ba da lafiya Lafi ba illa ki ba ka ba wajen waraka an ba ta ka bayan Allah. Ki ba Allah yi wuzani takmani wato warakar da ba ta bar ragowar wani ciwo shi ne layi zare da zama ba ta bar ragowar ciwo ai layi rawa hada ne a ilaji illa da mazu ne kawar rahmaki ba wanda zai warke wato in ba da falalan ka wani yana ba illa da ba ka da falalan ka da shi da ya hana layi zare da zama kuma ki ba a damar layi rufa illa da ba da cikakkiyar warka da ba ta bar wani ciwo bayan an wanke wani addu'a ne mai kyau ba mu dare shi ba kamar yadda aka faɗa aka akalla na azima rabbana atina azima ya yi fiye saboda haka wannan iya daga gadawa za ka yi ko ko kai ɗaya ko kai wuce iya daga yayi kira mu koya a kai ba yi wani sabilan hadisi اتباع الرقية لما ورد في القرآن والسنة من الأدعية حيث يوصل الرقية على أبوه كان قول القرآن لا السنة لكن أدعوه النبي عليه الصلاة والسلام الذي وفي خلقه صلى الله عليه وسلم تجاوز تجار النبي وتفقده لأصحابه ليجي تجير تابتا مع كثرة مجادله لجعل أول تسير النبي wato kullum sai al'amura yake amma duk da haka in ya ji ba kai lafiya zai yi ba na uku addu'a bi ma wala da ya kan hadisi cikin sunna addu'a da kai da abin da ya gudana na hadisi a sunna ga gina an gaya ba ni Allahumma rabbuna ko kuma rabbuna qalilul ba babu rubiyatul bari bil muawizat babu da yake magana akan ayyuwa mara lafiya wato rukiya da turorin neman kai balai da lafi da ikhlas wannan ba da kuma tofi a toba mu alaisha radiyallahu anha an karbo da alaisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya tabbata a gare shi kana idan taka ya kasance idan bai da lafiya shi ne shi taka idan ba shi da lafiya sai ce ya tsarau a ranar su yi bin ma'aurita yana karanta wa kansa malaki da nasi shi ne bayani da muka yi kuma ta ce da yau ta kan ce to wannan abin da annabi ya karanta zai yi da warware shi ne malaki da lafi shi ya karanta aya goma sha ɗaya malaki aya biyar nasu aya biyar mafi yawancin bokai mafi yawancin su ba za yi kulli da suke wa mutum shawarar su sha ɗaya sun kula da yawa su kulli shi da bakwai domin aljanin da suke amfani da su manyan aljanin za ga a wannan gabar su wata aljanu ne ake kira zirau ka ya irin sudan gaba ya irin a ke kira su ba ya ce ko ne da ranarsa to kulli da za a yi ba da makirki da jami kulli bakwai ko ji da goma ba to yanzu ko ka ya fara sosai wato ko ka ne irin da dare dan bobi zai ba takwas tara har zuwa goma ba ta haura haka to idan ya riga ya wannan kullum kullum da zai yi ya jera a kanka kana karanta قل أعوذ برب الفلق في كل يقين يقين kana kara sura ta gaba aya ta gaba sai kuni da biyu da to shi ne zai zama kullum suna ta tufka kana wani suna ta tufka kana wallahi sai wani yana ran shekara sa hamsin ne masu yi amma bai taɓa kama shi ba saboda kullum kin bari ne ya ce shi da zai ba domin kwalati ya da duka wannan kwalati da nan sau da haka wannan ko wannan adoyin ta da suka iya da nan koyo suka san girman su su ne dai maganin da ba wani magani da yake kai ya boka na rafi da Allah gaba da bare da bare amma wani gari yake sai ya ji an hada ba wani abu an yi wani kulkutu an yi abu sai ya yi ya ji wani da an yi yawa eh wannan fulani da na da kaga an yi ita sunna annabi sauki ne da ita duk abin da gano karamin yaron ka mai wari ya kasa hada cewa ba shekara biyar shida yana da kwakwalwa kasa hada cewa to ba do annabi ba adoyin annabi sauki ne kuma ga ba da bai ba shi saboda addinin ne sauki ne yawwa saboda haka wannan shi kaga sai ne girma wuri za ka aba ba ne ba sani kula a ƙonu jirafin bada in kana so kai ba ta ji ne ka hararo ma nan kene ina neman sani jirafil bala wannan shi zai nuna ba a gaba ne da rasu salam wato lallai wahayi yake ba domin kana ta kullum da aka faɗa da yana da zai zo ce kawai a umi jirafil bala ba amma saboda yana so ya ba wahayi yake wanda yake ce wato an an gaya mai ya ce bai cire wannan din ba da sai ya cire kawai ya ce a umi jirafil bala ka ɗauka duk ƙoƙarin da ne amma dai ce Allah ne ke ba ya ce haka suna neman kai da ubangijin fare shi ne wato wato kafiya ubangijin kafiya ina labarin haƙi wanda yake hudo da wannan harshen shi ne albana ni sharri ma kana suna neman kai da gurin Allah daga dukkan abin da ya halitta ka duba ba da yau duk wani halitta da halittun Allah duk baka san mutuwa iya wannan ka sani ka ɗan ne a kan wanda baka sani ba to kowace yi da yana neman sani a Allah a gurin ka da wannan halitta shi ne mai jari ba tsara sai ne wani jari na ba za ni a ita ce ba wani jari za su ce izawa ina neman sani a gurin Allah daga jarin wato za su ce duhun dare idan ba ka bayyana duhu ba nan zai biye dare bai yi dukkin duhu ya ji abubuwa to lokacin da dare ya yi duhu na neman sani ya Allah a gurinsa wa min jarin na fata kuma na neman sani daga wanda yake toki bai kuma da cikin kuɗi yana sai na kullawa yana zai yi kuma kana gaya wa Allah shi ne min jarin na fata shi ne kuma ya gama kullum kana kan tsoron da sai ka falla masa wa min shari hadidi ina neman sani a gurin Allah ba da cikin sarki daga jarin duk mai hasada eh idan hasada kun san shi da matsala hasada hawa uku a kowane yana gani da abin da ya yi da ba shi za a yi ma da zaka ce asalin al'ainu ba duk wanda ka ga yana da ainu to asali tsarkakken mahaddaji shi za ya koma har ainihin da su samu a duniya ba ka iya zama kana da ainihin sai ka zama mahaddaji ta fi domin shi ne wani abu kawai za ka gani ya buge ka kawai jiran bai ba shi yasa ba kai ba ne yi ba ta na lamba ta ɗaya shi ne wato mutum ya ga abin gida ma Allah ya kwace kowa ya rasa shi ne gungu da farko ne shi kawai ne abin da Allah ya baka da dukiya ko ilimi ko sarauta ko mulki Allah ya raba ka da shi shi ba zo ne ba kawai Allah ya kwace kowa ya zauna a wannan shi ne haddada lamba wani haddada lamba biyu ita ce kuma Allah ya kwace ya baki ya kwace naka ba wai irin naka yake so ba Allah ya kwato naka ya kai ka zauna haka wannan ma haddada ita ce wanda annabi ya yi ya kuma haddada na hayu da na Allah ya bugu da gari a kan haddada an gane ko sai ce bayyana bayyana haddada ta kullu haddada domin haddada tana cinye kyawawan ayyuka kamata a gudun zarar haɗaba kamar yadda wuta take shiga wayannan biyu gaba ɗaya a ramun kuma ba sai ta ku ta kuma wannan malar ta ce ba a kira da hasara ba su nan da jika shi ne wani yana da kai ne Allah ka bani da yake da manzo irin sa ni ba da yi ku ba Allah ba da jin zaki da gogawa Allah irin yadda yake yi wanda ya halatta shine la hasada illa bi sunatayn ko yawa ko kuma yana da dukiya yana mun Allah da dukiyar sa ba to wa shi garodi ya yake ba Allah ya baka irin da kai baka ni ina nan yake idan kai wannan fatan ba za a baka lada irin nan ko da baka da komai kamar yadda za muka faɗa cewa a ɗan kaji ya taɓa ɗaukan biliyan ɗaya miliyan dubu ya ba wa alƙalam kawai yake a je a gida irin wannan zai ka ci ina ba kai Allah ya baka wannan gaji na makarantar tana da tana ta ijadi tana ta koyo yusuf na da kala kala domin kowane ɗalibi yana da kamar mai nada to wannan shi ne abin da ake so kai yin la'akari ina ba to aka yi ma a ilimi an gane ko to shi ne wani gani da ba ta yi ya hauka ya ce wani gani a asiri ya ana ina neman kai a gurin ka daga jiran ba hasari idan hasari ne ya hasari yuzezi wa ya mutu sannan zai toba idan da ne zai toba a wurin da kiwon jiki balan mancan da wani abu ko wani abu yayin da kiwon a tare ya tsananta ko za a gaba da ya salam wata wata kiwon da ya tsananta ne a kwana biyar daga ranar alhamis zuwa jinjin zuwa jinjin amma kafin nan kwanan da goma sha biyu ka yi zuwa ta ce ta yana zazzabin amma ta wata ba to amma da ke kwana na takwas zuwa na goma sha biyu to a wannan lokacin ko ne biki ne zamani shi ne har sai na waka ya koma can jami shi yake nan kaza amma da yana iya fitowa zazzabin ne yana jin ka ba fahim ba bai wata ne amma da ranar alhaji duba a gaban lahadi ne sai jike nauyi sallallahu alaihi da wannan jini to yayin da jikin zai yi nauyi kuntu a karamu a dai na ra'ayi ya tace ni nake karanta ba na kwata jiki ya nauyi kace ni nake karanta ba ba zan ke dai ya yi amma idan na zo a hannun da zan rubo hannun da zan rubo kansu a wato a turorin guda biyu hannun da nake rubuwa ta karanta me yasa take raja a baraka biha saboda ina kaunar albarkar hannun da eh hannun da mai albarka da kila jabi ba da ta hannun ba kace hannun da zai rubo da jofa ba sana a goma jafa a cikin sa sallallahu alaihi ما يفهم من الحديث إباحة النفس بالرقى والجبر به يا هذا wato a yi soki da kawaida a nema albarkacin wannan abin da aka karanta na biyu bayanin rajuli ma a saba da ni da na da sarki da ya zama kuma ya ce wa bani bayanin girman jarraba da Allah ya jarraba na bani salatu wa salamu bi jarrabin lafiya lokacin da ya yi barin duniya ba ne na uku jawabin mafi idan inda rubiya ya halatta wato a jabi mutum da hannu yayin rubiya in na mutum ne ka ne zuwa da za ka iya to ba haka ja ba ko ta ka taba wurin kamar yadda ya nuna da a bukari ya kan cikin adabul mubran amma idan mutum ce ba za ka taba amma na mutum ne ba zai ya taba ya dama da shi kai ma addu'a har ba ya kawo a adabul mubran na uku jawabin mafi idan ne da rubiya na hudu jawabin rubiya ne da marza ya halatta a yi wa mara lafiya rubiya wasu ɗauka ce wani kana da aljanu ake rubiya ba ka wani ita rukiya ba ce da addini ba eh lokacin rukiya ta tashi zuwa rukiya amma rukiya ba ce da addini ba ko ciwo ciwo kai wa ana rukiya duk wani ciwo ne ko da yake ne za ka yi addu'a da za ka yi ita ce rukiya ne na babu ce babu rukiya iya da ainihi na rubutu ai rubutu ma da rashin sabani ne idan rubutu zallan qur'ani to an yi sabani in ko ba mu ba qur'ani qur'ani ne da rubutu wannan haramu wanda ba ga rubutu qur'ani ne na lafi za ga wata lamobi ko ga wani sunaye a ganna wannan kwata wata ba alqur'ani ba alqur'ani ne to amma idan qur'ani ne zalla ta bai sun zaba wasu suna ga ya halitta ta wasu suna ga ya halitta ta ba har ba wani rigima duk da kan samu ya kaza ni ibn abbas suna na aisha wasu a cikin suna ganin kamar wannan sahabon abu ne na Abdullahi bin Abu Jalal yawwa da kuma magana ta Abdullahi na Abu da suna na aisha saboda haka wasu suna ganin kawai da karanta ga lalar karatu ga kuma abin da yake wanda kuma rubutu kawai za a za ka rubuta da ke gani da an jafe da an jafe ba ma dai yake lafiya in dai qur'ani ne zalla ba haramu ne ba to qur'ani ne zalla ya daga da karban imanin mutum sai ka yi da zaka wannan shi amma wanda ba qur'ani ko qur'ani ya tsora da wani abu ko lamba ɗaya ne aka sa haramu ne ballan da za su masu suna yana da ya bin wani ƙura'an na yin ya ce ya da bayani inna ka da minar mutane na ala sura da mutane ya da bayani wallahi wanda ka mutu da da bayani shi ma cikin ƙura'an yanzu ba shi ya zuwa an ga ya zama kowa za su zama mutum a kewaye sun fara da zawo da ya za ka yi da ake hukumar da ke gudun ya zama za ka yi dace wa mutum mumin mumin din nan guda wanda ke gida ko wace kowa da tsara da yake zuwa kowa da ko ne da zai zuwa ko gidan ke zuwa da sabon zalo kuma za a gaba shine kawai alaikum salam na sai kuma su kuma ba wanda ni ba daya bare kuwa duk wannan dalo ne kawai dabaru ne ma da Allah ya hana sunna amma yanzu me ya gudani me ya gudani irin ka zo kana karanta wato addu'o'i da bakin ka kana tuno girman Allah ai ba me yasa na ga a ta karatun wanda zai ba ana so wani da na turin da yake ne da girman Allah da yake tunowa yake da Allah ya warkar da shi da da yake ga larin ka karanta ga kuma shi garaba ta ta kawar ki shi ne babu ba da yauda karanta kuma mutum ya zo me yasa haka da an ce ba ba gaba ta sun suna cikin ambatan Allah Allah ya zara rabu ai ba ka koya mutum suna ambatan Allah Allah ya zara rabu mutum ya saba da addu'o'i da kanka insha Allah ta'ala ya saba ko baya magana ya zo mutuwa sai Allah ya ara man lokaci ya magana kwarai kuwa kwarai kuwa zuwa ina abubuwan duk ma a jan lawuya ka ta farfar illa da muka samu yi zuwa dokar ta albar da suka ba mu yi abi shi ne yi za a yi samu magana to yi za a ba karatu ne ke ba ba zai gane cewa an samu ɗa ba sai ana yin karatu da gobe da wani ɗa ba da tsakuwa to iya ba na karatu ne wa inda ka mutane cewa kawai cewa ko bin suna a nan ya komai sauki ya komai ya ci kuma me gudani dan ka ne biyo da gobe idan guda kwanciya ne mutum gane ba a zuwa a jaba ba wallahi al'ajib da ya fara wayo wata ran za ka kafin ya fara iya rayuwa sai ya haku kawai ya dafa yana fara magana za ka ji yana yi da kan yana fara magana za ka ji yana yi da kan wannan shi abin da ake so ka kuma yi jini da wani yi ba amma kai ba wani tsari da wanda ba wannan babuwa to za ka kullum zai zama yana wato yana dogara da mutum ne shi zai zama a yi maka ba zai iya ba abin iri ya dogara da shi sai ya je wurin gobe da nisa to ni ran da ba shi da kudin zuwa ko ya kasa zuwa to haka zai zauna ba zai komai ba in ba shi ban da ake duk shi ban da aka yi ya zane amma in ya yi addu'o'i shi ke nan amin ya Allah wannan shi to shi ne yake cewa in ne babu rukiya an zo a kai rukiya da aiki daga hankun baka ko ido ma muba ya ba da nan wanda za ka gani abu zai yana bulli shi za ki ba ba da yara za ka fito da gida har wanda bismillah da wakatu ala wa la hawla wa la quwwata illa billah wannan ba su yi kai da garo baki don ba su wannan mugun baki ba za su kai ba amma idan haka yi na abin da zai faɗa wa zai taɓa mutum ba kai addu'o'inka kayi alzamin ka ba kayan ajoyin fitowa da gida kayan nama a murawa ai ka bori ka bori cikin kariya Allah kake da shi sai ka kowane mutum ma jira da su sai ka ga sai ka ba gurin a ina barin gurin kaza ba wai ka bane wannan addu'o'i ne da ka bawa Allah a jiya kanka shi kuma Allah ya ta abu da wuce da tun ai tun da kankai kanka gurin wanda baya da yi kaka duk kuma gurin wanda za ka duk yadda yake da gudun ruwoki da makamai yana da jiri yana mu yana yi ai duk wanda Allah ya ba shi barci da yanjeri da cin abinci ya gaje da shi gaje ga barzuwa in dai Allah ya yaura wa wannan to kawai ya gaje yi to shi kuma Allah ya ta abu da wuce da tun wala ba yanjeri ballan da na yi na karanto mana hadisin hadisin bukari wanda a rabu mu yayi ne cewa ya ubangiji me yasa ba ka barci suna magana da Allah me yasa ba ka barci sai a dauko ai Allah ya rubuta sarki ya kyale ni kawai sai Allah ya halitta karau ko ki da kalmarar ajiban nan ya ma manta da yayi wannan magana Allah ya sa mun mantuwa sai ya ce ya Musa ya kai Musa ya amsa ne shi don yi wannan gogon gari ya ɗauka ya yi dan kawai sai ana ya gaba keke ni na ɗan sakani yana ba da keke ni nan biya kara wata yadda shi wannan kawai yana sakin kofi ya tarwace yana farkawa sai ya san yawan Allah ne shi sai ya tafi su jira sai Allah ya ce ya kaza da kaza yace wannan ne amsar tambayar da kai rasu me ya mutum shi ne in da muna da jadi ai da duniya da rai kusa yau ne huwa duniya duk da kai kanka a jiya wurin Allah ka fi karfin kowa wannan me yan sanda yan sanda ga jayi domin kowa kowa za su ja za su bukaci su je su zaga ko bacci bai zo ba in ko ba a yi bacci ba to za suna sai za a yi abin ba su sani ba domin sun yi wani ne kada a kuma wuce da kuma na yau saboda gajiya in ko ba haka wani jini ne zai yi kuwa da hukumin bindigar da ɗauka ba ba kai ba ne da nan ba yi saboda duk wani ya rage da shi yawa saboda haka wannan shi ne Allah ko baya ne ai kullum ne tuna wannan gurin wallahi cewa la ta akuru rufe da tun wala da sai wato wato wato kuma ji ga wani malam ya ce an gaishe ka Allah ya rasa ba mu ce kawai sai ce an gaishe ka Allah eh Allah ya zo da wannan idan kai da ka yi wa abubuwan ka ka ja wallahi raja ka ko haba ma to wannan shi ne to dai ne wanda lan annabla ga annabla ai sunan turuwa ne to amma ba shi yake nufi ba shi ne a cikin tsawanin da zai kace kurun da kurun da jam wani linki ne wani ciwo ne da yake fitowa akwai akwai kun mutane yake fitowa akwai saboda haka zai fito haka kamar kamar bulala zai kamar tururuwa haka da yawa ya kuma in ba a wanke ba zai ya wuce gaba daya shi ne ke kiran da annamna a larabci akwai kuma da ne saboda haka wannan shi wal umma da zazzabi ummu mai karba haka ne ya kirawo zazzabi a a cikin adabin mura da wani aji sai ga ummu minta me yasa ka gane da ummu minta saboda wai da abudul la'ama wa dam tana cin lawa da jini kila da ba idan ya zo gaba ɗayan shi ya ce gaba ɗayan shi ka ji yawon wannan maratu da kallo shi ne annaba kallo akwai wanda ya zo ba fa kun maka wani ji salama da yi ya tsari da kawai daga nan zai ga sai ga yin yaro ya nuna karanta a ne da yake ko kuma tafiya ko ga wani yaron ya hawo tsala yan ala nuna ma biya da za ku fito kai ba kai ba a zuwa ba sai a dace a rike yara a zuwa za a fito wani iya ba kai za ka yi ka saba kuma ka faɗa su yau da gobe yana da cewa suna da kuma zuwa da take duk abin da kwakwalwa ta ji bayan da ke ɗauka da zai ta aji da aka kai a cikin kwakwalwarka rantar wato abin ya dawo ta alamu bai eh wannan gigabai cikakken gigabai shi baya shiga shi ne cikin kwakwalwa bai kana ƙara tsoro masa mai na ƙara sani shi na kwakwalwa ta yi amma da mai su kana shiga ke na ƙara gaya ba ba da mutum shiga yau ka kiyaye na kuma shiga an ba ka wani zuwa shiga wani kiyaye yau ba an gane ko wannan shi ne to yace ana ya rabbi Allah wa ana alil aswad bin yadi aka kore da aswad bin yadi rabbi Allah aka wuqal dan ya ce da an tuwa ida al-ruqya min al-umma sai wata na riga ta baya ta gani da ya ake rukiya ta da su ne. Makalin sai ta ce a kafta da yi da na wa alaihi wasallam a rukiya ta bin kudi ne kun ba. Annabi ya yi sauki ya ba da dama ga duk wanda yake zazzabi ya yi tawaida ya yi rukiya. Duk wanda yake zazzabi ya yi ya yi rukiya. Ya kada ta allubi. In ka ga wani ba za ta yi wani ba ka san da na kuro su ba. kuma cewa kai bari mu gwada yadda wani ke mana bari mu jarraba ba a jarraba Allah yawwa ta kar masa yi kawai wani kuma su ce ne ka mata ba wani san bari mu gwada ba da dole ake gwada mana eh da haka in shi Allah ba lokacin zai shi kawai jarraba ba yawwa shi ne abin da ke wani zai ja mana zulba da tambayi yanzu za ka jira har yanzu zan yi in wannan imanin da kai ba da zuwa ne kai ne yana cikin gurin Allah kullum muna ba da wannan misali lokacin da ya aure ya fito a nan Musa a gaba shi da tawakkal sun kai sun lalle kan su ko bata mutum kudin dubu da dubu da biyu kamar waje a yan tsirani suna tsakiyar ruwa jirawar gudanar ba ni ko gaba shi ne da wannan da makamai da ababen hawa mutanen nan Musa na juyawa da suka hango da rauna suka ce ya Musa inna la mudraku ya Musa shi ke nan an kama wallahi ko jiyo ba bin shi kalla yake ba zai yi ba ba ta wani inda ma'iyar rabbi da ya ji ubangiji na yana tare da shi da ke da ko kula da ba saboda ya yi da waye ne ba shi ne da ya ga hannu yake ربنا اجلس على اموالهم واجلس على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يا الله شوف شوف كيف تتكوى لك ka kama zukatan ka kulle zukatan don ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai rantsaye ba su san kuma ba suna ne da annabi Musa alaihi salam da annabi Harun aka yi madaukakin sarki ya ce ya Musa kan musibar da ba su kuma ba ta yi ba ya kai Musa mun ta addu'a ku kuje da fa ya tace ni an sabila da kila da ya kan kar ku bi hanya wadanda ba su san ni waye ba da Allah saboda haka za a riga da amsa Allah ne zai gaya wani ya amsa zai sauraro ya san inda na ala ya kulubul jihad shi zai ce inna kalla ka san kai ba su sani ne wala ya ne kalma ce da kai da kada wajiya ma bar wannan magana shi ne kalla ba haka ba shi inda mariya rabbi ya ba shi waye da ko kallon shi ba ballan da na yi kawai yawan ubangiji na yana tare da ni shi zai shirye shi ya tsora ya gaba amma mu yanzu mun ce ya yi kana maka wace to bar mu bada ba a bada nan ya kyale a wajen abin da kai da ba kawai ka kyale maka